اللهم صل على محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratul mu'minun yau za mu ɗora ne akan aya ta fudu a cikin suratul mu'minun insha Allah babu wata tambaya da take mana ƙasa don haka za mu tafi kai tsaye karanto mana daga farkon sura zuwa aya ta hudu insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون تبارك وتعالى يتي حقيقة masu imani sun rabauta da samun gidan aljanna sai ya ce allazina hum su ne waɗanda fi salatihim a cikin sallarsu khashi'una suke yin kushu'i ma'ana masu kushu'i ne a cikin sallah wallazina hum su ne waɗanda alal wato anil lagwi mu'ridu wato suna bijire ma dukkan abin da ya shafi lagau mun fassara lagau jiya da maganganu iri daban-daban na malamai to sai ya ce wallazina hum lizzakati fa'iluna sune waɗanda suke aikatawa ga zakkarsu fa'iluna ismul fa'ili ne wanda yake nuna cewa masu aikatawa ne daga zakkarsu sawa'un zakkarsu ta dabbobi ne ko zakkarsu ta amfanin gona ne ko kuma zakkarsu ta ruwan kuɗi ne ita zakka Allah ya sakanya ya sa ta ya kuma farlanta ta akan mutumin da ya samu ɗaya daga cikin waɗannan nau'in kuɗi amfanin gona nau'i ne na dukiya dabbobi nau'i ne na dukiya saboda haka ruwan kuɗi nau'i ne na dukiya sai dai Allah ya saka wato nisabi idan ka duba za ka ga a cikin saka zakka da Allah ya yi ya saka su bisa yadda suke samuwa da yadda suke maimaituwa misali za a ga nisabin a fitar da zakkar kudi yana bin shekara haka zakkar amfanin gona kuma yana bin daga shukawar ka zuwa girbewa zai iya yiwa ka yi zakka biyu ko uku a shekara idan kana noma da na rani da na damina da na kaka'a kaga kenan wannan yana maimaituwa ne shi ba a bar shi ya maimaitu a shekara ba saboda wala Allah kuɗi sun fi shi wahalar sabuwa ka neme su ka tara sama da amfanin gona za ka iya yin na damina za ka iya yin na rani za ka iya yin na na kaka kuma kowanne akwai nisabin zakkarsa kowannen da yake maimaituwa sau uku idan kana noman rani da na kaka da na damina so za ka ga wanda ka yi shi da damina da ruwan da Allah ya saukar daban yake idan ka zo wanda ka yi bayi kuma Allah ya saukaka yadda za ka fitar a wancan to wanda za ka fitar a wannan kuma yawan wannan bai kai wancan ba to haka kuma idan ka zo nan a kasa goma ne a cire ɗaya amma can kuma da yake suna da wahalar samu a kasa arba'in ne a cire ɗaya so kaga kenan a cikin fitar da zakkar ma Allah ya saukaka maka wasu al'amura saboda ruwan kuɗi da za ka samu har su kai nisabin zakka sai ka kasa su sun kai arba'in sannan kashi talatin da tara naka ne mallakar ka ce kashi ɗaya ne na fakirai da miskinai mabukata a rayuwar duniya kaga kenan a cikin shar'antawan akwai hikimomi a ciki kamar yadda Allah ya farlanta salloli ne ko a wajen karatunsu ya bambanta su saboda wato yanayi da mutane suke samu kaga a zahar an ce a tsawaita karatun ta ko ba don komai ba saboda ka sha tsawon lokaci kana tafiya ko kuɗi kake nema ko menene tun da asuba ba a ce ga wata sallah da za ka yi ba don haka ka ci tsawon zango in an ce ka tsawaita babu laifi to amma daga nan kuma sai a ga cewa lokutan ka kuma zuwa magariba yan kaɗan ne sai aka ce ka karanta karatu nan ma wata hikima ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a ciki sannan idan ka dubi kuma magariba ita kuma an karanta sallar kuma aka karanta ma karatunta saboda akwai masu azumi akwai waɗanda kuma sun gaji yunwa ta cin masu su ma ana son su abin nan ɗinsu sai aka je isha aka ce ita kuma a yi karatunta tsaka-tsaki abinda ya sa aka baka tsaka-tsaki kar ka tsawaita kar ka gajarta saboda ita kuma tana gab da lokacin da bacci zai rinka damun ka don haka tsakaita don ka samu hutu to sai aka ce asuba a jata da tsawo saboda an baka wasu awoyi da yawa wanda kai bacci kaga duk a cikin shari'ar da Allah ya kallafa maka duka akwai sauki da rangwame wanda kuma sai da ya kula da waɗannan abubuwa ya dora maka to ita ma zakkar haka ne daga ciki idan ka fitar da zakka me yake samu zamu wani bayani akai saboda wanda baya cire zakka to kada ya dauka wayo yake kuma kada ya ɗauka wannan abin zai ciyar da shi gaba kuma kada ya ɗauka zai gama lafiya a duk nau'in guda uku nan da muka ambata in ba za ka cire zakka ba to za ka iya samun matsaloli a rayuwa sannan kiyaye ma dukiyar ta zamanto za ta amfane ka zai zama da wahala saboda yadda kai ma talakawa miskinai rowar haƙƙin da Allah ya ce ka cire musu to haka kuma in baka yi sa'a ba sai Allah ya maka rowar nutsuwa a cikin kuɗin sai ka zama ga kudin amma baka nitse ga kudin kuma kullum a cikin tashin hankali saboda baka kwantar da hankalin wani ba wannan abun sai ya bi ka kai ma ya shiga ciki ga kudin sai a ganka kamar mai a firgice haka kake baka iya samun wato nutsuwa malamai suka ce az-zakat abinda ake nufi da ita wato min az-zaka'i ne idan an ce zaka za a iya amfani da shi akan wato kaifin basira tsantsar riƙe abubuwa tsantsar kaifin hankali duka da tsar wato ƙarfin tsarkake abu duka yana iya ɗaukar wannan ma'anar a wani a wani abinan ɗin larabci shi kuma yana kallon har yanzu zaka yana da amfanin annama wa ziyada wa tsahara wal baraka walmadah wassalah duk wannan lafazin na zakka yana iya daukan haka to idan ka kalle su kuma a ma'anonin su zaka ga ko dan waɗannan ma'anonin ma zaka iya cire zakka ko da babu wani lada da Allah zai baka domin dan adam yana son ya samu wasu abubuwa a rayuwa suka ce na farko annama'u in an ce zakka to yana nufin annama annama shine bunkasuwar abu ya zama baya lalacewa kwanan wannan ma za ka cire zakka aiko saboda dukiyar ta zamanto tana mai tana bunƙasa tun da dama Allah ya halicci mutum da san ya ga komai yana mallakansa kuma yana bunƙasa yana yawa to shi Allah ya sanya azzaka a lugar larabci yana nufin annama'u shine bunƙasa abin ya haɓaka ya cika waje ya zama yana ci gaba wannan shine ma'anar kenan in za in ka ɗauki ma'anar zakka a luga to tana ba da wannan kaga kenan ashe dukkan mai kuɗi yana son dukiyar ta yi mai ta haɓaka ko ta bunƙasa lafazi na biyu da ake zika ma zakka shine aziyada shine ƙaruwa ci gaba kaga kenan ai mai kuɗi yana son su ƙaru ko kuma yana son mai ci gaba don haka kenan idan ya cire zakka waɗannan biyun za su iya taruwa masa bunƙasuwa da ƙaruwa da ci gaba lafazin yana ɗaukar ma'ana ta uku shine at-tahara wato kenan tsarki kowane mai kuɗi yana son dukiyarsa ta tsarkaka idan ta tsarkaka za ta amfanar ko to ko dan wannan ma kenan za ka iya cire zakka domin dukiyar ta zamanto tsaftatacciya tsarkakekkiya wadda take da tsarki lafazin ma'anarsa ta hudu shine albaraka wato wannan ma kana santa duk wanda yake da kuɗi yana son su yi me su yi albarka saboda haka kenan cire zakka yana sa dukiya ta zama me mai albarka to wata ma'ana ta biyar banda wannan shine almada shine wato yabo jinjina saboda wanda ka cire ka bashi zai yi yabo ko ba zai ba zai yi yabo to sannan kuma Allah zai yaba saboda kayi abin da shi Allah yake so lafazin zakat ma'anarsa ta shida ko ta biyar kenan shine as-salah salah ba salah ba salah shine kyautatuwa wato halayyar mai kudin da ke cire zakka za mu kyautata halayyar za mu kyautata halayyar kudin an gane yuqalu ana cewa zaka zar'u tsiron ya bunƙasa ya yi albarka ya ƙaru ya zama tsarkakeke to dole kuma tsiron da ya zama haka zai samu yabo daga bakunan masu gonar haka ne? shi ne iza nama wa zada wa kasura shi ma tsiron sai in ya haɗa waɗannan abubuwa sai a kira shi zaka'uz zar tsiro ya bunƙasa ya ce idan ya ƙaru wa kasura kuma ya yawa to sai a ce zakar zar'o gonar ta yi kyau gonar ta ƙaru to haka dukiyar kuma idan mutum zai ɗauki wannan definition ɗin ya kalli misali za ka ga wani mutum gonarsa gaba ɗaya girmanta da gaba ɗaya irin da aka shuka bai wuce kwano uku ko hudu ba amma zai ɗabi abin da ya fi buhu hudu ko biyar sama da goma ma zai iya ɗiba kenan tsiron ya yi nama to ka kwatanta idan zakka ce ka cire haka abin kuma zai tafi ashe kenan ma kamar yadda mai suyuɗi ya ambata ha antum ha'ula'i yanzu ku ne waɗannan tudu auna ana kiran ku lutun fiku don ku ciyar da dukiya ku cire zakka wa minkum man yabkhal cikinku akwai wanda yake rowa sai Allah ya ce fa inna ma yabkhalu an nafsihi mu bai cuce mu da komai ba wallahi yayi ma kansa rowa ne saboda aznama azziyada almada albaraka at-tahara as-sala biya rasa su yayi asara ko bai ba yayi ma kansa rowa haka ne wannan fa akan amfanin gona ko akan dukiyar dabbobi ko akan ruwan kuɗi duk wanda kai in dai rowar kai ya bukalu an nafsihi yayi ma kansa ne rowar idan kuma ka cire to kayi ma kanka wannan tanadin annama'u waziyadatu wattaharatu walbarakatu walmadahu wassalahu duka naka ne banda ma addu'o'i da za ka samu daga bakin mutane wanda ka ba su sai sun ma addu'a wani in ya tashi addu'ar ba kai kaɗai ba har da mahaifinka da mahaifiyarka sai ya saka har da mamatanka har da ‘ya'yanka saboda wani abu da ka cire ka ba shi ya maka kuma fatar Allah sa a gama lafiya a shekenan ba ƙaramar rowa kake yi ba idan ka hana kanka zakka ka yi ma kanka rowa kuma mugunta ka yi ma kanka shine kwanan baya muna karatu muka ce a a garin nan akwai wanda ya mallaki biliyan ɗaya biliyan ɗaya akwai wanda ya mallaka to gaya mana mutum biyu tun da kace suna da yawa gaya mana mutum biyu tun da kace suna da yawa ko kuma baka san su ba a to ya za a kace akwai su mu kawai za mu ɗauka babu su haka za mu ɗauka ba wanda ya mallaki biliyan ɗaya a garin nan musulmi babu shi ba wanda ya mallake biliyan daya in kuma ka ce akwai kawo mana shi to ka gaya mana shi waye ka gaya mana shi nawa ne zakar biliyan daya a'a miliyan ashirin da biyar ne ashirin da biyar ne miliyan ashirin da biyar shine zakkar biliyan ɗaya idan miliyan ashirin da biyar ka ɗauka ka raba ma fakirai dubu ɗari biyar biyar mutum nawa za su samu mutum hamsin idan ka ce kuma dubu ɗari biyu biyu da hamsin za ka ba su mutum nawa za a samu mutum ɗari duk mutumin da zai kashe wa mutane talakawan cikin ƙwaryar garin nan dubu ɗari biyu biyu da hamsin har mutum ɗari to labarinsa ba haka yake ba to kenan babu babu babu kawai malam ba mai biliyan ɗaya a gombe babu shi in akwai kawo mana shi musulmi ne ka kawo mana shi inda akwai babu baka san shi ba so da idan zai cire wannan zakkar da gaske tsakani da Allah ya kuma bayar da ita to in dubu ɗari biyu biyu da yake ba in dubu ɗari biyu biyu da hamsin yake bayarwa sai an samu mutum ɗari kaga ku saurare ni kawai ba surutu sai an samu mutum ɗari kuma ina gaya maka inda za a samu mutum ɗari wanda ka ba su dubu ɗari biyu biyu ko su idan suna da hankali zuwa baɗi kan bai kamata su saka ran za a ba su zakka domin suka ya kamata a ce ka fitar da su kowa ya je ya juya dubu ɗari biyunsa da hamsin ai ya ishe ka ka jujjuya to kaga kenan shi yasa wani malami yake cewa rabon da Allah ya sa a cikin dukiyar musulmai na duniya gaba ɗaya idan za a fitar da shi wannan rabon kuma a kasafta shi a tsakanin talakawan musulman gaba ɗaya to za a samu maganin talauci a cikinsu haka ne watakila ka yi zarɓaɓi ka ce akwai su da yawa a garin nan to in an samu da yawa a ce an samu mutum biyar kuma sun yi wannan an fitar da talakawa ɗari biyar ko eh bana inda kowa ya fitar haka aka yi wannan to talakawa ɗari biyar sun wadatu idan kuma kace an samu mutum goma to shi kenan talakawa nawa dubu ɗaya to baɗi a samu haka wata baɗin a samu haka ko to kaga rabon da Allah ya yi kenan Allah ya san abin da ya kasafta shi yasa kaji ya saka wannan nishabi ya san abin da ya yi a nasa rabon komai zai zama da sauki to wannan idan mun ɗauki wadda ya cire yana da kuɗi kenan to ina wadda yake da dabbobi shi ma ya cire ina kuma wadda ya amfanin gona shi ma ya cire kun san kenan za a samu bambanci da yawa da a samu sauki shi yasa na ce muku babu in kuma ka ce akwai gaya mana shi babu ka yi haƙuri kawai babu yes babu in kuma ka ce akwai to za mu ce sai ka gaya mana to shi ganin garin ku ba masu kudi kala ibn manzur fi lisanil arab ta wannan kuma an koma duga kenan manzur ibn manzur yake cewa a cikin littafin sa lisanul arab yace asuluz zakka asalin abin da ake nufi da zakka shine at-taharatu wan nama shine tsarkake dukiya da bunƙasar kuɗi wanda duk ya cire ya tsarkake dukiyarsa kuma dukiyarsa za ta bunƙasa na biyu wannan aluga kenan amma zakatu fi istilah zakka a harshen larabci a shari'a an gane ko yana nufin shine ikhraju juz'un maksusin min malin maksusin balaga nisaban limustahaqqihi in tamma al-milk wa hala al-hawl qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanun lahum a istilahin shari'a yace zakka ita ce fitar da wani bangare keɓantaccen ɓangare daga dukiya keɓantacciya don ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba an gane ko a nau'in abin da ake fitar masa da zakka din sai ya kai misali sannan a cikin abin da ya shafi amfanin gona akwai abin da shi ba zakka ba a ma masa zakka irin su tattasai tumatiri albasa dankali rogo ko duka waɗannan nau'i ne wanda kawai sai dai kai ihsani da sauran waɗanda suke wannan shi yasa yace fitar da wani yanki ke bantacce saboda sai ya kai nisabi kuma a cikin kuɗi kuɗin kuma ke bantacce sannan kuma kuɗin balaga nisaban ya kai nisabin da za a cire zakka sannan in an cire kuma ana bawa limustahaqqihi ga wanda ya cancanta in tammal milku idan mallakar ya cika wahalal haul kuma shekara ta cika wannan ita ake kira zakka sai Allah ya ce to tunda ya yi wannan ya kai nisabi ya ya kai wannan lokacin ya rasulullah khuz min amwalihim ka karba daga dukiyarsu sadaqatan wato sadaka tutahhiruhum wannan sadakar za ta tsarkake su an gane wato zakki'in ta tsabtace su wato salli alai sannan ka yi musu addu'a inna salawata ka sakanun lahu lalle fa addu'ar da za ka yi musu nutsuwa ce a kansu annabi ya ce Allah ya ma albarka ai ka gama annabi ya ce Allah ya saka da alheri ai an gama annabi ya ce Allah ya yi ma dukiyarka albarka ai an gama to wannan shine abinda malam ya bada definition akan zakka a lugar larabci da kuma istilahim malaman shari'a sai aka ce to a cikin waɗanda ake bawa su suka cancanta akwai sakawa a gidan waƙafi an san gidan wakafi irin gidajen nan da ake na marayu wanda ba su da garihu wani ya bayar su zauna to in an yi sai a kai irin waɗannan wuraren a ciyar da waɗannan wuraren an gane waɗannan su ake kira abin nan a wakafi wato mutanen da suke wannan gurin marayu sai a ba su ma'anar zakat zakka a lafazin alkur'ani ta zo a ma'anoni iri daban-daban ma'anoninta suna da yawa daga ciki Allah ya faɗi ma'anar zakka inda yake cewa wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wanda duk ya tsarkaka to ya tsarkaka ne dan kansa an gane to kaga kenan yanzu anan ya ba da ma'anar zakka da ma'anar ɗahara wanda ya tsarkake kansa to ya tsarkake kansa ne dan kansa da kansa tsarkinsa mu ba zai amfane mu ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala kenan zakka a wannan ayar ta zo a ma'anar mai ɗahara wato duk wanda ya cire ya tsarkake kansa ya kuma tsarkake dukiyarsa shi yasa yace fa innama yatazakka li nafsihi ay yatatahhara li nafsihi yana tsarkakuwa ne da karan kansa kamar yadda yazo a wani guri yana cewa wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum idan ka zo kofar gidan mutum kai sallama ko ya amsa ko bai amsa ba sai ya ce maka malam ka tafi kawai yanzu ba ni da bukata na ganin wani mutum to Allah ya ce farji'u ku tafi ba zagin sa zaka tsaya kai tai ba ka ce an muku jirman kai dan haka zaka fada shi baka san uzurin sa ba gidansa ne baka san me yake ciki ba kuma ba appointment da kai ba ka zo kawai kana buga masa gida yace dan Allah malam kai hakuri ina da uzuri sai ya koma abunsa ka tafi to kar ka ce marowaci ne kuma kar ka zage shi imana haka Allah ya ce wa in qila lakum irji'u in an ce ku tafi farji'u ku tafi dama kiran ka yi ne a to ba kai ka kawo kanka ba to ya ce ka tafi sai ka tafi Allah kenan ba dole sai ya maka shari'a da abin da kake so ba abin da baka son in dai maslahar wani ne shi zai yi saboda ba shi ya saka ka ba ka zo to yanzu idan ka ɗauki wannan ayar kana aiki da ita za ka sha zagi ko ba za ka sha ba wallahi zagin ka za su yi kai kuma jahilai ne za su yi ta zagin ka ko to shi kuma jahili in ya kwana yana ihu ka rabu da shi yana nan kamar mahaukaci ne haka ne ko ba haka ba saboda haka sai kai haƙuri saboda haka kaga akwai adabun ziyara ai in za ka je wa mutum sai ka aika masa alle yanzu a lokacin waya wani zan zo fa gidanka lokaci kaza da kaza a to shikenan ba za ka same ba a eh mana kuma ba ka da daman ka tambaye shi dan me in ya ce ba za ka same shi ba ka ce ka tambaye shi dan me saboda me aikin ka yake yi kawai ba za ka same ni ba in ya ga dama ya ce maka saboda zan tafi guri kaza ko kuma ina da wani uzuri an gane yawa amma idan ka sanar ya ce to ka zo lokaci karfe nawa za ka zo to sai ka faɗa wannan yana daga cikin adabu ziyara sai ka faɗi lokacin da za ka zo kuma banda latti domin watakila ya baza wuraren da zai je idan ka ce masa karfe goma kila ya baka zuwa sha ɗaya ya yi wasu akwantin kai karan kanka baka tashi fita ba sun sha ɗaya sunanka mai ba za ka faɗa ba ka faɗi sunanka mana yawa shi ne sunanka shi kuma mai saba alkawari mai sunansa in an tafi wajen annabi munafuki kaga dole ka munafuki ne kai yanzu na ga kamar wani yana dan mamakin abun fa ba fa abun mamaki bane abu ne wanda dama yana nan a shar'ance kawai kai aikin ne ake so haka ne ko ba haka ba to da haka shi yasa idan ka dauki mu'amalar mu zaka ga tana da wahala mu Allah ya ba mu tsari yanzu kwanan nan kafin mu rufe karatun riyadu salihin muna sharhi akan cewa hadisin annabi alamatun munafiq talasa malam da yazo akan wannan yake ta magana yace kuma irin wannan african type din ya shafi har ma kasashen laraba ya ce yanzu a makka fa yake wannan magana a makka yake wannan magana yana cewa idan kai ba balarabe alkawari ka ce masa zaka zo sai ya tambaye ka wa'adul ingilizi aw wa'adul arabi haka ya rubuta a cikin littafin zai tambaye ka ce alkawarin turawa za ka yi mun ko alkawarin larabawa domin wai alkawarin larabawa suna saba amma alkawarin turawa shi in yi alkawari baya baya saba saboda yana kula da economic naka da tattalin arzikinka da sauran saba alkawari yana sa tattalin arzikin mu ma ya lalace da gaske ne ai ba dabi'a bace ta kirki tunda kaji Allah yana ta magana manzo Allah yana magana duk wanda ya shiga al'adar sa sai saba alkawari sai ka same shi tattalin arzikin sa baya dorewa yadda ya kamata ko ka yadda ko kar ka yadda sai na gaya ma gaskiyar saboda haka abun yake shi yasa mutane suka zamanto suna karya tattalin arzikinsu da kansu ma ba su ma sani ba idan kai alkawari da mai sayan kayanka a kasuwa ya ce maka zai taso daga ƙauye zai zo ya sai kaya amma karfe goma zai iso kace ka zo kawai za ka samu ya zo bakin shago baka huto ba karfe goma wai kana can kai baka yi wanka ba ya buga maka waya kuma ka ce masa ina zuwa ga nan akan hanya ƙarya dama annabi ya ce in kai ka zance kuma za ka yi ƙarya to alamomin munafurcin suna ta bayyanuwa kenan sai masa ina kan hanya nan da minti goma wani ma ya ce maka minti biyu nan da minti biyu zuwa biyar kai haƙuri ina zuwa sai ya ci minti talatin baka zo ba sai ya fusata ya gaba zai je wajen wani ya saya tattalin arzikin ka ya tabu ko bai tabu ba kasuwancin ka ya tabu ko bai tabu ba kuma waye ja so gobe in ya tashi dawa ma ko magana ba zai maka ba can inda zai je ya samu kayan kawai can zai tafi da haka kuke karya kanku ka zo kana wani kokkobarewa kana saka hannu a aljihu ya mana ka karya ma kanka abubuwa duk irin waɗannan ɗabi'un ka ga yanzu har can yana magana kuma yanzu a nan ɗin ma za ka ji wani eh, wani sai ya rinka ce maka ai in dai da musulmi za ka yi alkawari gara ka yi da wani zai iya zaɓen wannan haka ne ko ba haka ba saboda ya gwada wannan ya gwada wannan bai yi ba a wani gurin Allah yana ambaton ma'anar zakka da albara'a min az-zunub shine mutun ya barranta daga aikata aikin zunubi shine fadin Allah da yake cewa aqatalta nafsan zakiyya ma'ana nafs zakiyya din nan ita ce nafsun wanda ta yi bara'a da aikin zunubi yana ma'anar zakka yana nuna maka wanda duk yayi kamar ya barranta daga mai daga zunubi ya yi bara'a daga zunubi ya aikata abin da duk Allah yake so faƙala a wani ayar sai ce fala tuzakku anfusakum mana kada ku tsarkake kanku da cewa kun barranta daga barin zunubi balillahu yuzakki man yasha ku bari Allah ya tsarkake wanda ya ga dama shine zai dora shi akan shari'a ya hana shi aikata aikin zunubi na uku zakka tana zuwa a ma'anar alfadl falala falalar Allah an gane kaga duk ma'anan nan da take zuwa fa ba na jefarwa kowanne kana son sa kenan wanda ya cire zakka duk zai iya tattara waɗannan ma'ana yace zalikum azka lakum wa athhar wannan shine yafi muku falala kuma shine yafi muku tsarkakuwa a wata ar yana cewa ya fazo na furujahum ko zalika azka lahum wa ya fazo furujahum zalika azka lahum suna tsarkake farjinsu suna kiyaye farjinsu daga barin yin zina sai Allah ya ce azka lahum wannan shine yafi ba su falala da tsarkakuwa daga barin aikata aikin zunubi azzaka tana zuwa a ma'anar albaraka da mun faɗe shi a luga ne amma yanzu ana fito maka da ayoyin da suke ƙarfafa wancan bayanin luga ɗin an gane tana zuwa da ma'anar albarka ya zo a cikin alkur'ani Allah yana cewa wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wato wata baiwa ce daga gurinmu muka yi mawaye yahaya ko wa zakatan da albarka da muke masa wa kana taqiyan ya kasance mai tsoron Allah ne na biyar zakka tana zuwa a ma'anar halal halal saboda daga ka fitar to dukiyar ta dawo mai halal amma watakila in baka fitar ba me zai faru ka gauraya ta da me da haram wannan kuma ya zo ne a cikin ma'anar ayar da ta ce falyanzur ayyuha azka ta'aman lokacin mutanen ashabul kafi da suka ce wani daga cikin su ya tafi ya neman musu abinci suka ce idan ya shiga gari yayi duba ya tantance ya ga abincin da yake azka shine halal sannan ya sayo musu yana yana nuna zakka tana mai tana mai da dukiya ta zamanto halal na shida azzaka tana zuwa bi ma'anar sadaka wato sadaka kuma wannan kamar shi ne abin da ma ya fi shahara ko ya ce ya yi sadakar zakka faɗin Allah da ya ce wa wailun lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata bano ya tabbata ga waɗanda suke mushrikai masu hada Allah da wani su ne waɗanda ba su yin sadaka an fahimta ma'anar zakat lokacin mu ya yi kusa ko? saurana zakat bi ma'anar salah wato zakka da ma'anar kyautatuwa an gane da ma'anar kyautatuwa kyautatuwar zurriya kyautatuwar 'ya'ya kyautatuwar halinka kai da ka cire zakar kyautatuwar mutanen gidanka iyalanka wannan ya zo a ma'anan faɗin Allah da ya ce, Fa'aradna an yubdilakuma rabbuhuma khairan minhu zakatan kun ga mutanen annabi Musa da ni da Khadir ko da suka yi tafiya ya kashe wata wani yaro da aka ce nafsan zakiya wanda muka ce ta barranta daga zunubi to kuma suka yi gaba sai aka samu wata katanga tana nufin faduwa hadir ya ce to a yi aiki a ta da katangar ta koma yadda take saboda a ƙarƙashinta akwai dukiyar marayu ko ba wannan ba shi yaron da aka kashe iyayensa suna son sa suna son sa to amma an ubangiji cikin ikonsa ya sanar da hadir wannan yaron saboda san da iyaye suke masa to zai fanɗare ma hanyar Allah idan ya fanɗare kuma iyayen za su bi shi akwai yanzu akwai masu bin ƴaƴansu ko sai abin da ƴaƴan suka ce za su yi shine ko in ba haka ba ya za a yi a ce ɗanka ya zama ɓarawo a anguwa kowa ya sani yana satar agwagi yana sace waya yana barazana da wuƙa yana fafce yana komai amma yanzu asirinsa ya tonu an kama shi an je wajen 'yan sanda ka ɗauki har da kuɗi ka je ka ce a baka shi ka dawo da shi in ba ka tuna ba wannan menene ai sai kai murna ma an raba ku da jafa'i amma yanzu da yawa za ka ga saboda tsabar ko so ne ko yare to irin wannan in in dan ya kafirce to iyayen ma za su iya bin sa musamman in Allah ya sa bisa mummunar kaddara yaron Allah ya buɗa masa ya samu kuɗi to kawai uban sai ya zama shi ma kafiri ayi za ga ko da giya yake sayarwa sai kawai uban sai ya tsaya ya ta bin bayansa haka ne ko duk aikin sako da ka sani zai yi ta yi sai babansa ya tabi bayansa kuma sai ya samu wata kalma ya makale mata ya ce kaga ka ci gaba hasada suke ma anan zai tsaya hasada ake maka dan an ga kawai kana samu hasada ce ka ji fa to irin wannan irin wannan ne sai Allah ya nuna mu hadir ya ce a kashe yaro domin iyayen kada su zo su shiga wani hali kuma Allah da ya ce a kashe yaron ya ce to zan canza musu da wani yaro salihi shine za zakka ta zo anan a ma'anar sala wato kyautatuwar zuriya sai Allah ya ce fa aradna muna nufi ne an yubdila kuma mu canza mu iyayen mu canza musu da uwar da uban za mu canza musu rabbuhuma ubangijinsu ne yake nufin zai canza musu khairan minhu zakatan wanda yafi wannan yaron kyautatuwa da zama salihin bawa shi yasa nace a kashe wancan sai aka ba su nagartacce wanda suna son su shi kuma aikin da'a yake dole su zama to masu da'a wannan Allah yana nufin su da rahama kenan amma idan baya nufin ka da rahama sai baka wani takaddari kuma kai tabiye masa ya yi ma 'ya'yan mutane ciki ya fafce wayan wasu ya farda wasu kuma baya sallah ya mutu kuma ka ce sai musulmai ne za su zo su masa sallah ana yi sai ta gayyato mutane watakila ma a wajen kalaransa aka kashe shi amma kuma za ka gayyato mutane ka ce abu shi ne usamin yake cewa duk wanda ya yi irin wannan to ya ci amanar musulmai da ba su sani ba ya gayyato su saboda tunda an san baya sallah bai kamata ka gayyato masallata akan sa baya yin sallah kuma ka gayyato masallata kana ganin ya dace ba zai maka daɗi ba dai karatu amma dole sai an gaya ma kuma ba yadda aka iya wallahi saboda ni ma ba yadda na iya dole a gaya ma in ma kai dan mayun ƴaƴa ne dai sai mun fara ba yadda za ka yi wallahi saboda ita ce gaskiya dole ne kuma a gaya maka domin wannan shine mafita amma yaron ka ya kangare ya gallabi mutane a anguwa za ga wani uban har fada ake da shi a anguwanni kuma akan ɗansa kangararre in an masa magana ba zai yadda ba in an ce ya ja kunnensa ba zai yadda ba ya saka yaron ya ta ziga shi amma yana sallah kuma dan baya yi kuma yana nan yana jarabar sansa na rasa ma irin wannan abu mutane su ta maka wani irin karin magana wai wai hannunka ba zai rube ba ai ka yanke shi amma ko za ka sha cizon tsutsa ai tunda ya rube kuwa ka je ka rike wallahi za ka sha cizo a wajen tsutsa don sun dinga yawo a ciki kenan kar ka yanke ko aha na bakwai cikin ma'anar zakka az-zakatu ta'ti bi ma'anar hidaya tana zuwa akan ma'anar shiriya kenan kaga wanda ya cire zakka shiryayye ne ya shirya ne kan hanyar da Allah ya dora shi ya dace da shi wannan ya zo a cikin ma'anar faɗin Allah da ya ce wa ma alaika Allah ya zakka ko cikin suratu abbas an gane wa ma alaika Allah ya zakka me akan ka idan bai shirya ba kun san wannan ya zo ne akan kissar waɗannan sun zo ga wani makaho shi ma ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin imanin waɗannan annabi ya sa yake yake sauraron su ya rabu da shi wannan tun da dama ya riga ya shiga hannu shiryayye wannan kuma ana kwaɗayin su shigo musulunci amma bijirewar da annabi ya sai da Allah ya kawo magana a kansu ya ce wa ya gaya maka shiryar waɗannan mutanen akan kai take aini ne mai shirya ba dole su shirya da maganganunka fa innaka la tuwassilul huda ila al domin baka iya saka shirya a zuciya ni nake iya saka shirya a cikin zuciya iyakaci abinda muka tura ka ka isar kuma ka isar to kaga da yadda magana ta zamanto ko wama alaika Allah ya zakka wato ni kan malam bello nake gani ne a can ba shi bane ko ba shi bane da za mu dage shi daga nan ya dawo ta nan wani Allah shi albarka wama alaika Allah ya zakka baya kanka wato dan bai tsarkaka ba ko dan bai shirya ba ina fata an fahimta wa zalika jazaa'u man tazakka a wata ayar kuma Allah ya ce wannan shine sakamakon wanda duk ya shirya za mu bashi gidan aljanna saboda ya shirya shi yasa a wata ayar yake cewa faqul hallaka ila an tazakka wato annabi Musa yana gaya ma Fir'auna me zai hana ka bi mu dan ka shirya yana nufin kalmar zakat anan tana nufin mai shirya an gane to waɗannan su ne daga cikin ma'anoni wanda Allah ya ɗora a kan ma'anar zakka kuma idan an duba za a ga dukkan waɗannan ma'anonin idan mai cire zakka ya cire su yana tattare da su cikin rayuwarsa Allah zai sanya dukkan abubuwan nan da muka fara guda bakwai an gane wallazina hum lizzakati fa'ilun ko qad aflaha man tazakka to suwa kenan ya kamata a ba ma zakkar ko lokaci ya karato mai kyamara yana gaya mana lokaci ya karato waɗanda ya kamata su ne fakirai shi kuma talauci babbar matsala ce shi yasa kafin amma baka zakar tana ganin ya kamata mu gaya maka bala'in da talauci yake jawa wallahi malam talauci musifa ce ba yar karama ba daga idan kana cikinsa sai ka yi a hankali domin talauci zai iya ingiza ka kai ta zagin marar laifi kawashi wanda yake da gaskiya an gane in ba a yi sa'a ba ma ka kafirta ga talauci ga kafirci duka zai iya yi wa amma gobe in Allah da ma faɗi wasu wurare da malamai suke ganin illar talauci to me hikimar Allah ya ware su ya ce a ba su zakka saboda ana son a yi maganin sharrin can na talauci domin idan ba a zakkar har ma akwai wanda ake kallon zai za a canza musu zuciya daga imani da tausayi su tashi daga rashin imani zuwa rashin tausayi sai su tsare hanya su kashe mutum wala Allah kuma halin da ake ciki kenan amma sai gobe in Allah ya kai mu yanzu lokaci yayi saboda haka za mu za mu tashi anan na'am yi magana irin wannan sabon sai ku da kuka san shi Assalamu alaikum wa a mutane sukan tambaya karfe nawa ake sa wannan karatu a African TV dan suna ganin abun a nan to ana sa shi ne karfe biyu na rana insha Allah sannan kuma ana sawa a Joyal FM radio kenan shi kuma karfe 12 na rana insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi akwai wani bayan Allah ya bada Qur'ani guda biyu na ganin addu'a to GMTV ana sawa karfe shida da rabi biyar da rabi na yamma zuwa karfe shida da rabi sannan kuma a maimaita da safe karfe shida na safe zuwa karfe bakwai na safe da sauran gidajen rediyon duk mun samu insha Allah za a faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi
za mu yi addu'a a wannan guri kowa sai ya daga hannunsa mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه Allah muna tawassuli da sunayenka wato da kudurarka da ikonka da wannan majalisi da muka zauna da kuma wannan tayar na bayan sallar la'asar kuma a ranar juma'a muna roƙonka ya Allah ubangiji ya Allah waɗanda duk ba su da shi suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka wadata su ya Allah marasa lafiya muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya ka ƙara musu ya Allah Allah muna roƙonka daidai wannan lokaci da kudurarka da buwayarka da izzarka da sifofinka maɗaukaka masu tayar mana da fitina a cikin wannan jiha da kawo barazana na rashin kwanciyar zaman lafiya muna roƙonka ya Allah in za su shirya ka shirya su in ba za su shirya ba ya Allah ka yi amfani da power ka ya Allah ka raba mu da sharrin su ka yi daidai da su ya Allah ka yi daidai da kwakwalen su ya Allah muna roƙonka ya Allah tabaraka wa ta'ala wannan ƙasa ɗin muna roƙonka ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ciki. Ya Allah masu nufin cewa sai sun kaskantar da mu ba tare da mu musu laifin kawai ba, saboda arewaci maso gabas da arewaci maso yamma da tsakiya da sauransu ana son sai an wulakantar da mu. Ubangiji waɗannan mutane da nufi suke yi inda nufi suke yi ya Allah ka kaskantar da su, ka kuma rusa su akan mulkin su ya Allah. Ubangiji kada ka sake ba su wata dama. Allah muna roƙonka kar ka ba su wata dama ya Allah. duk wani wanda yake nufin ya cutar da mu ya danne mu ya wulakanta mu ya kaskantar da mu Allah kada ka bashi dama akan mu ya Allah kada ka bashi dama akan mu ya Allah kar ka bashi dama akan mu ya Allah ka tsare mu daga sharrun su Allah ka tsare mu daga sharrun su Allah ka karbi ibadun mu Allah ka karbi azumin mu ya Allah Allah ka karbi karatuttukan mu ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka ji tausayin mu Allah ka ji kan iyayen mu da malaman mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji idan ta mu ta zo ka samu cika da imani Allah ka mai da kowa gidansa lafiya bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin